بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan safiya ta ranar asabar biyu ga watan rabi'un al'awwal shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 15 ga watan August 2026 wannan shine darasi na 106 cikin jerin darussa daga littafin as-sunnah wallafar al'imamu abubakar ibn abi asim rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta ɗari biyu da saba'in da takwas bayan hijirar manzan Allah a tamanin da bakwai afuwan tamanin da bakwai bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam muna ci gaba da bibiyan wannan malami yayin da yake mana magana akan manhaji na ahlus sunna wal jama'a game da mu'amala da ainihin wato shugabanni da girmama sahabbai da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da girmama mutanen garin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabbatar da falalolin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata game da sahabbai na baiwa su al'ashatul bushra bil janna bushara game da aljanna da sauransu zamu tashi inda yake cewa babun fi zikri fadli quraishin wa ma'rifati haqqiha babun da ke bayani akan ambatan falalar quraishawa da kuma baiwa quraishawa darajar da Allah ya basu quraishu asalin lafazin quraish min taqarrush taqarrasha yataqarrashu sai a ce quraishun ma'anan quraish shine wato mutum ko kuma mutum wanda yake da kokari da kwazon neman na kansa mai yawan fita neman halittarsa ai a takassub wa tijara shine alqarash to ana danganta wannan zuwa ga kasancewa quraishawa mutane ne da ya shahara a tarihi cewa suna da kokarin neman na kansu a shi sama Allah ya ambaci ila fihim rihlatash shita'i was-sayfi ya wace wacen da suke na neman abincinsu sai zama ana kiran wani daga cikin kakanninsu da ƙuraish kama a ce mai ƙwazon nema ko dai ya zama kamar yadda wasu malaman tarihi suka faɗa shine annadir ibnu kinana annadir ibnu kinana shine lakamin shi ƙuraishu ko kuma fihr ibn malik dukkaninsu kakanni ne ga waɗannan kabira mai albarka ta su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa ƙuraish to daga baya kuma sai aka zo ana kiran duk dangin shi dangin shi da ƴaƴan shi da jikokin shi duka ana ce musu Quraysh wanda zaka ga tarihin al'ummomi da yawa ko kabilu yana komawa zuwa ga sunan wani babba cikin kakannin su sawa'un ya tabbata a tarihin ko bai tabbata ba zaka je ya ce Daura sunan wata sarauniya ne Zaria sunan wata sarauniya ne Kano irin wannan tarihihin da ka ta jin shi wallahu a'lam ya ce fi zikiri fadli bani hashim sannan kuma da ambatan wa fi zikiri fadli bani hashim da kuma ambatan falalar banu hashim banu hashim ɗaya ne daga cikin butoni ƙuraish wato ita ƙuraishu ita ce babbar ƙabila sannan kuma ƙabilar ƙuraishu tana rarrabuwa zuwa buton zuwa gida-gida daga cikin gidajen akwai banu hashim su ne dangin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kenan wanda ake dangata su zuwa ga Hashim ibn Abd Manaf daga ciki akwai Banu Abdiddar su ne masu riƙe da makullin Ka'aba din daga ciki akwai Banu Zuhra Banu Zuhra su ne dangin su mahaifiyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Amina daga ciki akwai Banu Umayya bin Abd Shams ibn Manaf su ne dangin su Abu Sufyana masu sarauta din da gaske akwai banu makhzum su ne danginsu khalid ibn walid sun shahara da jarinta daga ciki akwai banu tayyib su ne dangin sayyidina abubakar radiyallahu anhu daga ciki akwai banu adi su ne dangin sayyidina Umar dan Khattab da waɗannan guda bakwai din Hashim Abduddar Banu Zuhra Banu Makhzum Banu Umayyah ibn Abd Shams Banu Taym Banu Adi to su ne waɗanda Allah ya ce wa anzir ashiratakal aqrabina dukkanin su dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam su ne asalin ƙabilun ƙwarishawa wanda kuma kafin musulunci makka shine garinsu in banda wasu 'yan kaɗan da suke ɗa'ifa amma bayan musulunci kaga sun zauna makka sun zauna madina sun zauna sham damascus kenan sun zauna kufa da basara da masar da sauransu da aka za ka yi ganin ba a duk waɗannan garuruwa kamar yadda ka san a ƙasar hausa da can iya ƙasar Hausa ita ce wannan arewacin sahel nan na, na, na arewacin Najeriya yanzu. Amma daga baya Hausawa sun fantsama da ƙaura, da hijira, da kasuwa, za ka yi samun Hausawa a wurare mabambanta bayan wannan lardin na ƙasar Hausa. Daga ciki har akwai a Turai ma yanzu. Akwai a Turai ta yamma, akwai a Berlin, akwai a London, akwai a Spain, akwai a ko ina ma da baka tsammani da gaskiya akwai a Saudiya ma yanzu akwai akwai akwai jaliya ta Hausawa banda kuma wanda suka shiga kasar Inyamurai kasar Yarbawa kasar Nufawa suka shiga Niger suka shiga duk da yake dama Niger ma tana cikin kasar Hausa a yadda abin yake arewacin Niger ma kasar Hausa ne so haka Allah yake ba wasu kabilu wannan damar yaduwa da wasu factors na conquest abin nan trade da migration da yaƙoƙi da sauransu da abubuwan da ake karanta su da su wannan cikin tarihi da anthropology da abubuwa mutane da suka nazari a wannan abubuwan sun san su to ƙurashawa sun yi wannan yaɗuwar abin da yaɗa ƙurashawa kuma shine musulunci farko dai hijira zuwa habasha hijira zuwa madina sannan sai kuma jihadi jihadi da aka yi ta yi aka buɗe ƙasar sham aka bude kasar Iraki, aka bude kasar Yaman, aka bude kasar dinnan Masar, duk shawa ne suka yi wannan aikin akan gaba. Shi sa Allah ya ba su falala, falalarsa ta farko shine da Allah ya zaɓe su ya fidda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su. To wannan kada ya ishe su falala. Ci duk kabilun duniya kabilar su Allah ya zaba ya fitar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki. Kaga ya ishe su falala. Ko yanzu ne aka ce shugaban ƙasar Najeriya ɗan ƙabila kaza ne, sai ƙabilar su dinga jin cewa kamar sun fi kowa. Ai an yi yayin wasu masu yawo da hula malafa ɗin nan da ake cewa lokacin da ɗan garin su yake shugabanci a Najeriya babu irin rashin mutuncin da basu yi ba a ƙasar nan. Sai mutum ma ya sai irin hula kawai saka mutu shi, daga nan 'yan sanda ma dai su dinga kashe ka. Ba haka bane? To haka haka inda inda za a yanzu in aka ce gwamna ɗan garin ku ne sai ku dinga jin wani martaba ko? wannan fa na duniya ne ma wanda ba wai wani zaɓi ne na musamman ba kawai watakila ko incidence ne ta yi ma kuma ba kwa cin moriyarsa da ya kamata ku ci ta yi ta yi ma ya zama inuwa giginya amma da haka za ku dinga jini to ai dai namu ne namu ne namu ne ko ba ku san shi ba eh da za a yanzu da za a ce ga wata yarinya daga nan zariya ta ta ci musabaka kai ba kamata ba san ta ba ka san ubanta ba ka san anguwarsa ba amma da an ce yan zariya ce ko suka ji wani sanyi a ranka suka ji wani daɗi ce alhamdulillah namu ne ai duk abin kirki kana so ka ji naku ne haka kuma abin banza ne zai da za a ture shi ce a ba namu ba ba namu ba wannan ne a cikin ɗabi'a da Allah ya ɗan adam da ita to su kuma zaɓin Allah ne Allah ya zaɓe su ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su malam yace قال حدثنا محمد بن المثنى ابن عبيد قال حدثنا بهلول ابن المورق أبو غسان كنا الساني قال حدثنا موسى بن عبيدة الربدي قال حدثني عمرو بن عبد الله بن نوفل بن من بني عدي بن كعب daga cikin dangin waɗancan da muka fara dangin sayyidina Umar ko bin bani Adi ibn Ka'ab an Muhammad ibn Muslim az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shab an Abi Salama ibn Abi Abdurrahman daga babban malamin nan cikin tabi'ai Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf radiyallahu an abihi wa anhu an Aishata daga sayyidina Aisha dama Abu Abu Salama ibn Abdurrahman yana daga cikin manya manyan ɗaliban Aisha guda uku mun ga ambace ilimin Aisha mun aka ambace Abu Salama ibn Abdurrahman da Urwa ibn Zubair da Amrat bint Abdurrahman to wannan kankat ne game da wato ɗaliban Aisha radiyallahu anha قال يتي قال رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah yace qala li jibrilu alaihi salam jibrilu yace mini qullibat qallabtul arda mashariqaha wa magariba yace ni jibrilu nayi yawo a bayan kasa gabashinta da yammacinta falam ajid rajulan afdala min muhammadin alaihi salatu wassalam shi wallahi ban samu mutumin da yake falalar kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa qallabtul arda mashariqaha wa magariba na yi yawo tsakanin gabas da yamma a duniya falam ajid bani abin afdala min bani hashim ban samu wata kabila da suka kai darajar kabila ka ba kai ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan isnadi yana da rauni amma abin da ke cikin shi haka yake magana da ke ciki gaskiya ce inda isnadin yana da rauni saboda wannan Musa ibn Ubaida da Amr ibn Abdullahi waɗannan Musa ibn Ubaida da ifi ne Amr ibn Abdullahi kuma majhuli ne ba a san shi ba asalin riwayar tana cikin dalailun nubuwa ta Imam al-Baihaqi da al-Tabarani a cikin Mujamul Awsat eh Tabarani da Mujamul Awsat shi ma ya rawaito ta saboda da gaske ne babu wani irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babu wata kabila da take darajar kabilarsa wa da sana Hisham ibn Ammar Hisham ibn Ammar ibn Nusayr ad-Dimashqi babban malamin قال حدثنا محمد ابن شعيب ابن شابور محمد ابن شعيب ابن شابور القرشي dan kaga wannan shi ma ba quraishi ne amma mutumin mutumin sham ne eh ai ya rushe ka ta 200 dai bayan hijira kamar yadda ka samu mutum bahaushe amma sai ka ji ce a a wannan aka aka haife shi a uromi ko a ko a ayetoro ko a shagamu ko Legas ko Ife bai taɓa zuwa arewa baban shi bai taɓa zuwa arewa su duka dangin su shekara 70 baya ba su san arewa amma kuma Hausawa ne qala hadathana al-auza'i Abdurrahman ibn Amr kenan an Shaddad abi Ammar Shaddad ibn Abdullah shi yake cewa Abu Ammar an Wasila ibn al-Asqa daga sahabin nan Wasila ibn al-Asqa al-Laythi radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ماذا الله يتشي إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل الله يازا بنو كنانة سنة قريش daga cikin ‘ya'yan Ismailu wato ɗan gidan Ibrahimu alaihi salam wastafa min bani kinana ta ƙuraishan daga cikin banu kinana kuma Allah ya zaɓi ƙuraishawa wastafa min ƙuraishin bani hashim daga cikin ƙuraishi kuma Allah ya zaɓi Qurayshawa wastafani min bani Hashim sanan ni kuma Allah ya zabe ni cikin banu Hashim saboda manzo Allah ya sama shi zababbe ne daga zababbiyar kabila daga zababban al'umma daga zababban gida daga zababban dangi aka zabin zabin zaki kowanne mataki sai da aka tace mafi nagarta wanda Allah ya fi so sai Allah ya zabe kawo shi a ciki wannan wannan isnadi ne kyakkyawa isnadi ne kyakkyawa yana cikin littafin al'ahadu wal masani na shi ibnu abi asif malam ya sake cewa haddasana amr ibn usman amr ibn usman ibn sa'id ibn kathir ne himsi kenan qala haddasana al-walid ibn muslim babban malami mai tadlisin qala haddasana al-auza'i abdurrahman ibn amr al-auza'i wannan ya sake kawo isnadi ne irin zuwa ga wancan wato ta hanyar mutaba'a ga Shu'aib ibn Shabur kenan sai aka kawo wani isnadi ta hanyar Al-Walid ibn Muslim dukkanin su sun yi riwaya daga wane daga Auza'i kenan daga Auza'i daga Shaddad daga Wasila daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ainihin riwaya ya sake kawo wani wata riwaya ta uku har ila daga makarantar Al-Auza'i yace wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qala haddathana Mus'ab ibn Muhammad ibn Mus'ab Muhammad ibn Mus'ab ibn Sadaqa kenan Muhammad ibn Musa bin Sadaka kaga wannan kuma yanzu uluwi ne uluwi ne domin kaga a wadancan isnadojin kaga mutum uku ne tsakanin shi da wane da Auza'i a wannan kuma mutum biyu kuma lura can Hisham ibn Ammar Muhammad ibn Sha'ib ibn Shabur mutum biyu can ta oke duka mutum biyu ne nan ma Amr ibn Usman da Al-Walid nan ma mutum biyu Abubakar ibn Abi Shayba da Muhammad ibn Mus'ab mutum biyu ne kowane ya shi so duka isnadoji guda uku suna tikewa zuwa ga Al-Auza'i zuwa ga Shaddad ibn Ami Shaddad Abu Ammar zuwa ga Wasila daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na ƙarshen da ya kawo yana cikin musulun imami Ahmad ibn Hanbal da ainihin wato littafin tabaqat na Ibn Sa'adin da At-Tabarani a cikin Al-Kabir da ma al-Imam Tirmidhi a cikin Kitabul Manaqib na Jami'u Tirmidhi malam ya sake cewa wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba kenan qala haddathana Muhammad ibn Fudayl Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwan Al-Kufi an Yazid ibn Abi Ziyad Yazid ibn Abi Ziyad al-Kufi malami ne mutumin kasar Kufa ya rasu 137 an Abdullah ibn al-Harith an al-Muttalib an Abd al-Muttalib ibn Rabi'ata anna unasan min al-Ansar qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane cikin Ansar suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna nasma'u min qaumika hatta yaqulu al-qa'ilu minhum wasu daga cikin mutanenka mutanen makka ƙwarai shawa wasu daga cikin ‘yan uwanka ya manza Allah sallallahu Alaihi wasallam muna jin maganganu da suke faɗa ba ma jin daɗin su suna cewa inna ma masalu muhammadin masalu na halatin na fi kiba'i ai muhammadu ba komai ba ne astagfirullah wanda suke faɗa ba daɗi ce ai annabi muhammadu sallallahu Alaihi wasallama ba komai ba ne illa kamar bishiyar giginya inuwa giginya afwan domin kiba shine tudu kaman juji idan ya taru to idan bishiya ta fito akan juji an san juji ko wannan Hausa bola to galibi ba a cin moriyarta ba wanda zai je ya kan juji dan ya hauta ya tsinko ƴaƴanta ko ya je zauna a ƙasan juji dan ya sha inuwarta kuma gane to kaga yayi kwata yayi kama da abinda Hausa muke cewa inuwar giginya wato suna nufin shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dan uwan mu ne ba kureshe amma ya baro Makka ya dawo Madina yanzu mutanen Madina sun fi mutum more shi shine ma'anar magana suke bara shine shine wasu daga cikin ansar suka kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce manzo Allah ba ma jin dadin magana da wasu daga cikin wanka suke faɗa wannan abin da yana maka cewa duk yadda mutum ya kai da kirki wani ba zai ga kirkin ka ba wani kuma dole sai ya sai ya nemi abin da zai faɗa ko da a cikin kirkin ne ya canza mashi ma'ana yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a sarran shi ne ban makka ba sarran shi bane su mutanen makkan su ne suka karban shi suka uzurta mishi suka hana shi isa da sakon Allah har Allah ya bashi izini duk da haka sai da Allah ya bashi izinin hijira kuma zai tafi ma yana cewa na fi son wannan garin da ba dan mutanen garin ba sa sona ba bahaushe yana wani karin magana yake cewa bukan gida baya ci bukan gida baya ci shine abin da ƙwarsha suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi a dabi'a dan adam inda ka taso tare da shi to kafin ya yadda ka ka iska zama babba to sai ka kai babba eh duk wanda ya taso a cikin gari a anguwa da sauransu da wuya a yadda shi malami ne da wuya a yadda shi attajiri ne da wuya a yadda shi babba ne ba wani bane ba dan ladi bane ga ina ba dan ladi dai wannan dan gidan karima mai itace aka ma dinga ba wani kwatance sai shi ne ake cewa wai hada ci qur'ani sai ya je ci musabaka duniya ba bayan gosu ta bai kallon kai wani shashasha ne sai dan gidan wani ne amma sai sai sun ce oh to shine irin abin da Abu Sufyan yake cewa laqad abuma amru bin abi kabsha ya khafu hubarul asfar sunan suna ta rigima da annabi suna ta rigima da shi amma da ya ga ya je wata ƙasa ya ji labarin yadda ake shaharantar da ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine da ya ce kai al'amarin dan gida Abu Kafsha fa gidan wata kaga irin wannan magana dan gidan wani sai an faɗi dangantaka yace wai tura ma tsoron shi suke su kuma nan sanan suna rigima da shi sun hana shi sakat ta haka dan adam yake Allah ya zika mala albani namu da gafara ya daga cikin jarabawa da malar bane fuskanta a rayuwar shi shine irin wannan jarabawa tasowa a wani local community wanda ba a saba ganin manyan malamai a irin wannan community ba to kawai sai ya fuskanci wata muguwar turjiya har ya bar duniya bai taba samun fahimta da goyon bayan da ya kamata ya samu daga asalin community shi ba bai taɓa samu ba to kuma wannan ɗabi'ar rayuwa ce in ka gane ta kawai sai ka ji sauƙin fitina da aka ga ko shi manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya dinga mishi wato ya dinga bashi hakuri wasu fal'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha al-hadith asan yana cewa ƙurin shawa ba alheri na kawo muku ba ashe ba kuna kuke tani amintacce bane laqad laqibtumuhu amina al-qawmi fi sigarin ji shauki wamal aminu ala qawmin bi mutali in nace muku yaki yazo ba za ku yadda ba suka ce za mu yadda in nace muku Allah ya kona fa ce ka da Allah ba wannan magana ka gani to wannan ɗabi'ar ɗan adam ce yana da kyau mai wa'azi kamar da muka magana kwanaki da wasu ƴan yana da kyau masu wa'azi su karanta wani abu na psychology da ɗan adam don su iya sanin yadda su dinga mu'amala da mutane kuma idan ya rage musu shock da sadma akan wasu wasu reactions na mutane a gare su wala mu dinan da ba kowa ba ustazai ne kawai ga magari in muka je wasu garuruwa muka da mutane suke suke suke musu abubuwa sai ta ba mu mamaki suka suka ga wai wani ne ma ake wannan kallon saboda to amma ka san wannan nazariyar ta inda dan adam yake tunani to da sauki to haka shawa da Allah ya ba su irin wannan tagomashin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka dinga wannan ninkufarcin da wannan bukararriyar ɗabi'a ta dan adam to kuma sai da ya koma Madina suka ga kuma yadda ka duba yadda aka dinga girmama manzo Allah a Madina kuma ana ce ce ran da annabi ya shigo garin nan inda ka san inda ka san aljanna haka muka ji dadi ana rawa ana murna ana ana ihu ana ana ana ana, ana jin dadi to kuma sai suka biyo baya wanda suka samu falalar musulunta daga cikin su da waɗanda suka yi hijiran da sauransu kuma sai kuka ci ka gani an mai da mu baya kaman ba dan kaman ba dan mu ba kaman ba dan umu ba har yanzu suna da korafi to shine su kuma sai mutanen Madinan sai har suka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wannan korafa shine fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ayyuhan nasu man ana nabi mike ce kai jama'a waye ni qalu anta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka ce kai manzon Allah ne mana to ba wannan yake nufi ba yana so su a faɗa mai dangantakarsa da ba za ta canza ba sai ce ana Muhammad bin Abdullahi bin Abdul Muttalib shine mai riwaya yake cewa fa ma sami'na hunta inta ma qabla haqatu ba mu taba jin annabi na tsayawa yana bayanin dangantakarsa ba in barana saboda bai cikin aikin mutane masu karamci kullum mutum ya dinga labarin kansa lu'um ne kaskanci ne da rashin sanin darajar kai kullum ka zauna ka tuma mutane labarin falalolinka da darajarka musamman mutum mai wa'azi ko mai karantarwa ko a dandalin karatu ka zauna kawai ka dinga da irin da yake a boko ko a boko ma sai dai a ce wani ya bada citation ɗinka ba za a ce ka ka faɗi adadin digirorinka da yadda ka je ba sai dai wani ya faɗa amma ga malami ya zauna mala akan kujerar karatu ya ta bayani da labarin falalarsa wata ma ƙarya ce falalar ba ta gaskiya ba ce to mai riwaya yake cewa abin nan rabi'a yake cewa bai taɓa jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana bayanin shi waye ba sai a sai a wajen saboda annabi yana da kunya yana da tawalu yana da karamci ko da abu karatu ne in ya shafe shi to sai ya dinga jin nauyin faɗa sai dai ya ce ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard sai ce wala fakhar ana kaza kaza sai wala fakhar so da Allah bai sa mishi ɗabi'a mara kyau ba wannan kuma ta cikin ɗabi'u mara kyau to shi yana yana shi ɗabi'un shi wa innaka la'ala khuluqin azim ɗabi'u ne na daraja me yin ɗabi'a mummuna duk abin da yake ɗabi'a mummuna ce annabi bai yin ta sai ci gaba da cewa sun maƙala inna Allah azza wa jalla khalaqa khalqahu shi Allah ya halittunsa ثم فرقهم فرقتين sannan ya kasa su gida biyu faja'alani min khairil firqatayn ya sanya ni a cikin ɗaya daga cikin a cikin wannan bangarorin guda biyu sai ya sanya ni a cikin mafi alkhairin ta thumma ja'alahum qaba'il Allah ya maida halittunsa kabilu waja'alnakum shu'uban wa qaba'il ta'arafu faja'alani min khairihim qabilatin ya sanya ni a cikin mafi alkhairin kabila fa ana khairukum baitan gidanmu ya fi kowane gida albarka wa khairukum nafsan sannan ni in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na fi kowa a cikin mutane alkhairi wannan hadisi ne sahihi yana cikin littafin dalailun nubuwa na baihaqi da musnadul imam ahmad ibn hanbal da shu'abul iman ha ila na baihaqi da al-imam at-tabarani ya ruwaito shi yana bayani akan falala da darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da Qurayshawa danginsa malam ya sake cewa haddathana al-Hasan ibn Ali al-Hulwani kenan malamin su Bukhari قال حدثنا حسان ابن إبراهيم القالن كرمان كنا ɗaya daga cikin mutanen kufa ya alƙalanci a kirman ya rasu 186 bayan hijira ya ce an sufiyana ibn sa'id sufiyan fauri an musa ibn abi aisha an sulaimana ibn qatta sulaiman ibn qatta al-adawi wani malami ne cikin tabi'ai ya rasu shekara ta 126 an ibn abbas daga sayyidina ibn abbas radiyallahu anhu an abihi fi qaulihi ta'ala game da ma'anar fadin Allah da Allah yace eh zikrun laka wa liqaumik wato wa innahu la zikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun ko cikin suratul zukhruf wa innahu kuma lallai shi alqur'anin nan la zikirun laka zikiri ne gare ka wali ƙaumika da kuma mutanenka wa saufa tus'alun to lafazin zikir dinnan menene ma'anarsa shine yace ibnu abbas yace sharaful laka wali ƙaumika shi alqur'ani daraja ce gare ka da mutanenka wannan shine tafsirin da ibnu jaririn ya goyi bayansa a cikin tafsirinsa ya zo kuma da wa innahu la zikirun laka ai wa innahu la hadithuka wa qaumika hadith labarin ka kuma shi ma zikri yana yana kamar da Allah ya ce zikru rahmati rabbika abdahu zakariya ai hadithun an zakariya wadhkur fil kitabi fulan wadhkur ai wa hadith an fulan na fata mun gane yana iya zama ma'anar shi zikruka wa zikrun laka ai hadithun anka wa liqaumika wa hadithin an qaumika wannan qur'ani bayani ne da ya shafi ka da mutanenka ko zikrul laka ai sharaful laka daraja ce gare ka wa liqaumika kuma daraja ce ga mutanenka ibnu jarir ya ce wannan shine tafsiri mafi inganci wallahu a'lam wa fi qawli da kuma fadin Allah kitaban fihi zikrukum inda Allah yake cewa walaqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun haqiqa mun aiko muku da littafi fihi dhikrukum ai fihi hadithukum da wancan din fasaran ko ko fihi dhikrukum ai fihi sharafukum wartifa'u sha'anikum qur'ani shine zo ya daga darajar larabawa kafin qur'ani suna cikin al'umma wanda kowa bai damu da ita mutane ne da suke rayuwa a wata karkara biwadin gairi zizar'in ba ruwa babu bishiya babu ci gaban gine-gine babu ci gaban tattalin arziki babu zaman lafiya babu tsarin gudanarwa ma yaƙe-yaƙe ne kawai da ɗaukar fansa da kashe 'ya'ya mata da shan giya da cin riba da kaɗe-kaɗe da abubuwa iri daban-daban da suke yi waɗanda ba su zama al'umma maɗaukaka ba a lokacin amma sanadiyan wahayin alkur'ani suka zama manyan gaba-gaba a cikin al'ummomi kuma Allah ya ba su cikin ƙanƙanin lokaci ya ba su dama suka mallake dauloli mafiya daraja cikin zamanin sayyidina Umar duk wata daula da ke da ƙarfi a duniya lokacin sai da musulunci ya karya ta farisa ne dama da rum su ne mafiya ƙarfi kamar ka ce amerika da, da, ingila ne ko ingila ma ba yayin cin zai ko amerika da waye ne da china ne ko da japan oho ko Amerika da Iran ban nema san ko su ma masu karfin ba yanzu eh da wace ce ne sai an bincika ko to kuma dai wace ce da Ingila yanzu ta kanta take kawai Ingila yanzu irin Najeriya ce da mai tafi Najeriya an ba dan kai su ba sa irin babu Boko Haram da da bandit ba a Ingila yanzu Allah dai ya cice ta kawai eh to ba a yayin Ingila yanzu kuma haka ita wa Amerika yayin ta zai wuce wata gila ce Ingila da Faransa tunda ita babban shedani ya ce ta to a lokacin haka aka karya waɗannan dauloli guda biyu farisa da rum ana ganin kamar ba za a iya karya su ba amma Allah ya ba musulmai sahabban nan Allah ya ba su sabati da su ba su kai waɗancan yawa ba ba su kai su ƙarfin makamai ba ba su kai su ƙarfin civilization da sanin strategy na yaƙi ba amma saboda ƙarfin imani da ƙarfin azima da ta'ayidi daga Allah suka warga waɗannan manyan daloli na kafirai to kaga wannan shine daga zuwan Qur'ani Allah ya ba su wannan ainihin daukan walaqad anzalna ilaykum kitaban fi dhikrikum afala ta'qilun qala sharafukum ibn abbas yace shi ma magana ma'anar shi sharaf wannan hadisi hadisi ne sahihi yana cikin littafin shu'abul iman na limamu al-baihaqi wa hadathana abubakar ibn abi shayba qala hadathana muawiya ibn hisham an ali ibn salih an yazid ibn abi ziyad an ibrahima an alqama an abdullah ibn mas'ud wannan isnadi yana da wadadan rauni kankani saboda Yazid ibn Abi Ziyad al-Hashimi yana da rauni yayi shekaru da yawa sai haddasa ta canza haddasa ta canza shine yake cewa Ibn Mas'ud ya ce bainama nahnu inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama id aqbalat fi'atun min bani Hashim muna zaune tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga wasu tawaga cikin banu Hashim in gidansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan falamma ra'ahum yayin da annabi ya gansu igraw raqat aynahu igraw raqat aynahu wa taghayyara launuhu sai idansa suka cicciko da hawaye alamar tausayi da damuwa wa taghayyara launuhu kuma sai kallar jikinsa ta canza Annabi sallallahu alaihi wasallam idan hankalin shi ya tashi yakan yi sai sai jikin shi sai ya canza yayi jazir haka kaman jini ya flushing a jikinsa قال سيتي فقلت يا رسول الله ابن مسعود يتي سنتي يا منزل الله ما نزال نرى في وجهك شيئا نكره يا منزل الله muna mun ga wani abu da bamu ji dadi ba me ya faru ne ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai mabaiki sallallahu alaihi wasallam yace inna ahlu baitin mu banu hashim muna dangantuwa ne zuwa ga wani gida ikhtara Allahu lana al-akhirata ala ad-dunya Allah ya zaɓa mana lahira a kan duniya. Banu Hashim, tun da manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam aka kawo mashi zaɓin nan da Jibrilu suka zo da wani mala'ika, aka ce ya zaɓa. Manzo, ɗan saƙon Allah ko annabi mai sarauta, ɗan saƙon Allah wanda bai da komai irin annabi Isa, ko annabi mai sarauta da za a ba shi duniya. irin annabi Suleiman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru ya shawarci sayyidina Jibril sai ce mishi ka zaba irin na annabi Isa sai zaba shi Allah ya fi san irin wannan to daga nan sai zama wannan abin ya bi dangin sa gaba daya Allah ba zai ba su duniya yadda ya ba sarakuna ba ko mun gani da haka kaga Fatima Sayyidina Ali, Hassan, Husaini da sauran alubait duk ba wanda ya samu wani dama na ya sarauta ya yi ƙafafa ya tara dukiya irin yadda banu umayya suka yi da banu abbas wannan wata ƙaddara ce da Allah ya riga ya ƙaddara cewa ba a duniya zai ba su ba zai ba su ɗaukaka da daraja ne a lahira fiye da kowa sauraka cikin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sa kanshi a cikin harkar neman duniya wahala kawai zai sha shine annabi yake tausaya musu shi annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya san Allah cikakken sani shi ba ruwan shi da duniya mali wal duniya to amma waɗannan dangin nashi da ƴaƴan shi da jikokin shi da tatabbukunnan shi da ahalinsa su ai sanin da suka yi wa Allah bai kai wanda ya mushi so da kaza a dinga samun nan da can wasu a cikin su wata su nuna suna son duniya suna son mulki kamar yadda ya faru da wasu irin su Muhammad Ibrahim ibn al-Hasan mun karanta tarihin su ko wanda suka yi rigiman mulki irin sayyidina Husaini da wasu suka zuga shi shi ma radiyallahu anhu ya shiga cikin jarabawa har Allah ya bashi shahada kaga Hassan dan Aliyu shi sai Allah ya kamar da manzo Allah ya ce zai hada mun kan al'ummata shi sai nuna baya son wannan to sai annabi da annabi ya gansu shine sai idan shi ya cika da hawaye sai ki ga wasu masudin cewa mu dangin mu Allah lahira kawai ya zaba mana ba zai ba mu duniya yadda yake ba sauran mutane ba wa inna ahla baiti sayalqauna ba'di bala'an wa tashridan wa tatridan ci mutanen gidana a bayana za su game da jarabawa za a wargaza su za su sha cakwakiya iri daban-daban saboda duniya ba abin da Allah ya tsara za su samu ba ne to garin nemanta ko kuma garin wasu wanda suka fi su santa za su ga jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin barazana a gare su to ba za su daga musu kafa ba za su ga mutunci da daraja da alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su daga musu kafa kuma haka ya ta faruwa ahlul baiti sun sha wahala sun shiga cikin tashin hankali da rigingimu iri daban-daban sun sha wahala a hannun masu mulki irin wannan shine idan mutane kuma ba su bi a hankali ba daga nan kuma sai mutum sai sai shiga cikin wani yanayi daban Allah ya tsare mu wannan isnadi isnadi ne wanda yake yana da dan rauni amma magana ce tabbatacciya abu ne da yake sananne a tarihi wa haddathana yaqub ibn humayd ibn kasir kenan qala haddathana ibrahim ibn sa'ad an salih salih shine ibn kaisan an ibn shihab muhammad ibn shihab az-zuhri an ubaidillah ibn abdullah ubaidillah ibn abdullah ibn utbah ibn mas'ud qala abdullah ibn mas'ud daga kakansa abdullah dan mas'ud yace fi ma nahan inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min qaribin min ma'i muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusa da wani kogi ko wani tafki a tarijalun laysa fihim illa qurashiyyu sai ga wasu mutane gaba ɗayan su qurashawa قال سي النبي يتي لا والله ما رأيت صفحة وجوه رجال أحسن من وجوه يتي نارم إذا الله وانا لا زائدة إرن تفلا وربك دل to la wallahi na rantsi da Allah ban taba ganin wasu mutane masu kyan fuska irin ku ba wannan isnadi ne wanda yake ainihin wato tabbatacce wanda yake karbabbe wa da sana amr ibn usman qala haddathana abi قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز عن أخيه محمد بن عبد العزيز عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير هذا رواية تهني متاني قداء ابن شهاب يكربو لغا أبو سلمة عن عبد الرحمن يساكي كربا لغا سعيد بن المسيب يساكي كربا لغا عروة بن الزبير سو دك من يما لم يتكين تابعي قداء دك يكربا لغا غريسو su kuma suka ce daga Utba ibn Ghazwan Utba ibn Ghazwan sahabi ne cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabbai wanda suka je Badar yana cikin alqada manyan sahabbai cikin komandojin yaki na musulunci yake cewa gadautu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'uduhu na fita da safi na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in gaida shi iyada in gaida mara lafiya wa indahu nafarun minal muhajirina wal ansari a tare da shi ga wasu tarin mutane cikin muhajirai da ansarawa faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'asharal muhajirin kad asbahtum ka anna wujuhakum safa'ihul dhahab ya ku tawagar quraishawa muhajirai lalle kun tashi kun wayi gari wato fuskokin ku suna ban sha'awa suna da kyau kaman fuskar zinariya lafazin al-muhajirin wal ansar kamar da aka sani sunaye ne na na shari'a Allah ne ya kira waɗannan mutane laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabawu fi sa'atil usra Allah ne ya kira su da wannan sunaye al muhajirun sune mutanen makka da suka yi kaura tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lil fuqara al muhajir alladhina ukhriju min diyarihim al ansar sune mutanen madina wanda suka gayyato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon akaba da aka yi al'ula wa thaniya ya jira umarnin Allah tukunna da Allah ya bashi dama sannan ya turo mutanansa sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho sannan suka yi masa alcaffa da alƙawarin cewa za su taimake shi da rayuwarsu da komai nasu ba za su taɓa bari wani abu ya same shi ba sai dai sun kare su ne su ne al'ansar da Allah yake cewa wala zai tabawa uddara wal imana min qabli waɗannan su ne su ne su ne kunzumin sahabbai su ne ɗaukacin sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam bayan su kuma akwai wasu irin wanda ake cewa muslimatul fathi su ne wato at-tulaqa kenan wanda basu musulunta ba sai bayan fatu makka da Allah yake cewa la yastaminkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika azamu daraja min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna sannan kuma sai kuma ragowar waɗanda suka gan shi ko dai a fatu makka abin nan ko a afan ko a aikin hajjin bankwana ko wanda suka zo a cikin wufud ko wanda suka gan shi suna yara kamar da muka mata ajiya duk sai da aka tantance su waye su saboda martaba ce mai zaman kanta ba kankanuwa ba martaban sahabbantaka to ko da yaushe annabi yana tare da waɗannan jumhurin sahabbai al-muhajirun wal ansar amma za ga dan shi'a babu wanda ya tsana kamar su su muhajirai da kaji yanzu su yake magana su ne jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma ansar sunan da annabi ayyana yace san su imani san ansar kuma dake cikin bukhari hubbul ansari min al-iman babu wanda la yuhibbuhum illa mu'min wa la yabghuduhum illa munafiq babu mai san su sai mu'mini babu mai kin su sai munafiki Allah ya kyauta wannan riwaya ta gabata a can baya an karanta ta a can baya lamba hadisi na 1189 wa haddathana Abubakar bin Abi Shayba qala haddathana Muawiyah ibn Hisham qala haddathana Zaida Zaida ibn Qudamah an an Husayn an Abi Malik an Ibn Abbas game da fadin Allah illal mawaddata fil qurba kullu as'alukum alayhi ajran illal mawaddata fil qurba kace bana roƙon ku wani lada wani wata jinga game da kawo muku alqur'ani da nayi illal mawaddata sai dai ku kaunace ni fil qurba game da dangantaka ta da ke tsaikana da ku ɗaya daga cikin fasara guda biyu ku kaunace ni saboda dangantakan mu illal mawaddata fil qurba ai fi dhil qurba ku kaunaci dangina ahlul baiti kenan duka ana fassarawa eh yace qala an tahfazuni fi qarabati ku kiyaye ni ku kiyaye min mutuncin dangantaka ta shine ma'anarsa wato illal mawaddata sai dai kiyaye mutunci fil qurba game da ainihin wato a a dangantaka ta da ku ai illa an tuwadduni fi qarabati minku abinda nake roƙon ku shine ku kaunace ni da dangantaka ta dake tsakankaninku shine shine ma'anar wannan mai asalin ayar zalika allazi bashirul lahu ko ibadahu bil ibadahu ibadahu allazina amanu wa amilus salihat ko qul ma as'alukum alayhi ajran illa al-mawdatu fil qurba wa may yaktarif hasanatan lahu fi awsina zuwa karshe cikin sutu shura babu babun fi dhikri qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da makaranta yana cikin bukhari kitabut tafsir باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد هوان قريش أهانه الله wanda duk yake so ya ga ya wulakanta Qurayshawa Allah ya wulakanta shi ko kuma da siga addu'a ko da sigar labari Allah yana wulakanta shi قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابراهيم بن سعد ابراهيم بن سعد wancan da muka ji shine Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim az-Zuhri عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن محمد بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي عن يوسف ابن الحكم daga Yusuf ibn al-Hakam ibn Aqil al-Thaqafi wannan shine baban Hajjaj ibn Yusuf Hajjaj din nan dai dan dan dan siyasa to baban shi kenan Yusuf ibn al-Hakam ibn Aqil al-Thaqafi ya rasu shekarar ta saba'in da biyar shi ne ya haifi wannan takadar ɗan siyasa an muhammad ibn sa'ad ibn abi waqas daga muhammad ɗan gidan sahabi sa'ad ibn abi waqas an abihi daga babansa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanzu Allah yace man yurid hawana quraish ahanahu Allah wanda yake son ya ga wulakanta qurayshawa ya Allah ka wulakanta shi ko Allah zai wulakanta shi wannan isnadi ne hasanun fi shawahid Muhammad ibn Abi Sufyan sika ne kamar da Ibn Hibban ya faɗa haka na Yusuf ibn Al-Hakam shi ma Ibn Hibban ya wasaka shi da Al-Ijil asalin hadisin yana cikin Sunan Tirmidhi da Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal da abun nan na Hakim Mustakhraj da Abu Nu'aym a cikin ma'arifatu sahaba da Imam al-Bukhari a cikin at-tarikh da kuma at-Tabarani a cikin Mujam al-Awsat Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin a cikin as-Sahiha lamba hadisi na 1178 ya inganta wannan riwaya wa haddathana Abu Bakar ya ibn Abi Shayba qala haddathana Yunus ibn Muhammad qala haddathana Layth ibn Sa'd al-Imam Layth ibn Sa'd al-Muslim an Yazida wato yazid ibn abi habibin al-misri kenan babban malami ne ya kanta da sulaisu ya rasu 128 an ibrahim ibn sa'ad daga dai ibrahim ibn sa'ad daga salih ibn kaisan ibrahim ibn sa'ad ibn ibrahim az-zuhri daga salih ibn kaisan daga muhammad ibn shahab az-zuhri daga muhammad ibn abi sufyan daga yusuf ibn aqilin daga sa'ad عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولا يتشي رواية شي ابن أبي عاصم أتكون الأحد والمثاني وكما الحاكم النيسابوري أتكون المصدرك المصدرك على الصحيحين هكذا عبد الرزاق الصنعاني شما رويتوشي قال الإمام أحمد بن حنبل وحدثنا الحسن بن علي الحلواني كنا قال حدثنا عبيد الله بن محمد عبيد الله بن محمد ابن حسين عبيد الله بن محمد ابن حسين yace samitu abi yuhaddithu naji babana shine ubaydullah muhammad ibn husayn kenan yuhaddith yana bada labari kala yana cewa samitu ammi ubaydullah ibn umar ibn musa naji kawuna ubaydullah ibn umar ibn musa yana bada labari يقول هنا cewa حدثنا ربيعه بن ابي عبد الرحمن مالن ربيعه ابن ابي عبد الرحمن babban malamin kasar Madina yana ba mu hadisi an Sa'id ibn al-Musayyib daga malam Sa'id ibn Musayyib babban malami cikin tabi'ai an Amr ibn Uthman qala qala abi daga Amr dan Uthman dan Affan yace babana ya ce min ya bunai ya kai dana in wullita min amrin nasi shay'an fa'akrim ƙuraishan in Allah ya baka wani abu cikin shugabanci to ka tabbatar daga cikin abin da nake maka wasiya da shi shine fa'akrim ƙuraishan ka girmama ƙuraishawa fa'in ne same ta rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kuli sau da naji manzan Allah yana cewa man ahana ƙuraishan ahana hullahu duk wanda ya wulakanta ƙuraishawa Allah zai wulakanta shi wannan hasanun ne da gairi an hada da wancan da ya gabata saboda Muhammad ibn Hussein da ammin nasa Abdullahi dan Umar lam yuthikuma ibn Hibban asali ba tana cikin Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da Sayyid ibn Hibban da Al-Hakim a cikin Musaddarak da Al-Uqayli a cikin Du'afa da sauransu wa da sana Ibrahim ibn Fahad قال حدثنا داود بن شبيب داود بن شبيب الباهلي أبو سليمان وانا يرى حديثي هذا كم بخاري دا, دا أبو داود دا, دا ابن ماجه عن أبي هلال أبو هلال شنو محمد ابن سليم عن قتادة يعني قتادة ابن دعامة السدوسي عن أنس سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه قال يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم فذا الله يتي من يريد هوان قريش ahanahullah wanda ke so ya ga ƙurayshawa sun wulakanta to Allah ka wulakanta shi wannan isnadi isnadi ne wanda yake mai dan rauni saboda Muhammad ibn Sulaim Abu Hilal saduqun ne layyin kuma ga an ana takata da wallahu alam amma dai ya idan zama hasanun fi shawahid babun fi qaulin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ƙuraishun ahalus sidikin wa amanati babin da ke bayani akan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ƙuraishawa mutane ne masu gaskiya da amana mutane suka cancanci jagoranci sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'a'immatu min quraish shugabanni sarakuna daga ƙuraishawa ya kamata a dinga fitar saboda mutane ne masu amana da gaskiya da jarunta قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيء عن سفيان عن ابن خثيم عبد الله بن عثمان بن خثيم عن اسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة daga Ismail ibn Ubaidillah ibn Rifa'a an abihi daga babansa Ubaidillah ibn Rifa'a an jaddihi da kakansa rifa'ata al-qurabi kenan qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace inna quraishan ahlu sidiqin wa amanatin man baghahumul awasira akabbahu Allahu liwajhi lalle quraishawa mutane ne masu gaskiya da amana man baghahumul awasira wanda ainihin wato ya nemi ya ga kasa wasu wanda ya nemi ya ci dunduniyarsu akabbahu Allahu liwaji to Allah zai fadar da shi akan fuskarsa Allah zai karya shi shi a garin kokarin sai ya ga bayan Qurayshawa wannan wannan hadisi ne hasan hadisi ne hasan saboda isnadin shi kikkiawa ne saboda Isma'il ibn Ubayd yana matsayin maqbul kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa ya samu kuma mutaba'at asalin riwaya tana cikin tana cikin musannaf Ibn Abi Shayba da littafin Mujamul tabarani al-kabir da musnad al-imam ahmad ibn hanbal da al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari da wasu wurare sai malam ya sake cewa babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama lokaci yayi ko bari mu tsaya nan insha Allah sai mu tashi babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama inna lirrajuli min quraish quwwatur quwwatur rajulaini min ghairihim sai zama lamba 107 kenan ko haka ne to sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh